إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne a sabuwar gaba ko akan abu na 153 qala al-muallif rahimahullah a wannan mun karanta eh za mu ta kan 154 qala al-muallif rahimahullah wa idza aradta al-istiqama ala al-haqi wa tariqi ahli sunnah قبلك فهذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقده شك في قلبي وكفى به قبولا فتهل وما كن وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من كلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة البربهاري الله masa rahama a ci gaba da jawabin da yake kawa dan ya gyara ma aqidarka ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka lizamce ta ka rike ta ka rayu akai kuma kai sa'a ka mutu akai sai yake cewa idan kana so ka samu al-istiqama istiqama shine tsayuwa akan abu ka doge akan wani abu kamar yadda manzo Allah ya faɗa wani daga cikin sahabbai yayin da ya nemi ya faɗa masa wata maganar da ba wanda zai tambayi irin maganar a duniya in banda manzon Allah yace ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu ahadan an ghayra qala qul amantu billahi thumma istaqim yace ya manzon Allah ka faɗa min wata magana mu ka koya min wani abu mana a musulunci wadda ba wadda zan nemi ya faɗa min irin maganar a duk duniya in ban da kai sai maza Allah faɗa masa magana mai tsada kuma a dunkule yace ka ce nayi imani da Allah sun mastaqim sannan ka tsayu akan imani to nan istiqama din tsayuwa akan imani tsayuwa akan abin da kake kansa to haka shi baya tabbatuwa baka iya samun sa sai ta hanyar ka nemi ilimi haka neman ilimi kadai shi aiki ne mai zaman kansa wanda shi zai baka dama ka san me istiqama din ma kuma ya ake istiqamar kuma ka fara istiqama kaga aiki ne guda biyu kenan ka nemi ilimi na sunna sannan kuma ka yi aiki da ilimi ina fata ana ganewa to sai malai yake cewa mu idan kana so ka samu istiqama ma'ana tsayuwa akan gaskiya wa tariqi ahli sunna da tsayuwa akan hanyar ahli sunna wal jama'a hanyar masu koyi da manzon Allah, masu koyi da sahabban manzon Allah a cikin dukkan komansu. To, in kana so ka samu wannan dogewa da wannan hanya, ya ce, Fahadaril, ko, ɗablaka, wanda suka rayu kafin kai su ne tabi'ai, sahabbai har zuwa kan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Kana son bin irin hanyarsu, manyan malaman musulunci, irin su Imamu Ahmad, Imamu Hanbal, Imamu Shafi'i, Imamu Maliku. Ko? ka zo cikin tabi'ai ka zo cikin sahabbai kana son bin irin hanyar su da tsayuwa akan hanyar su da kuma rayuwa kan hanyar su in kana son wannan to ga abu guda daya yace fahadaril kalam ka nisanci masu ilmul kalam wani ilimi ne da yake da ƙarfi da matsayi a gurin malaman bid'o'i masu so ta sufanci na fata an gane wanda su suna bawa zalakar zance da ƙirƙirar magana ta dace da hankali su a wurinsu shine asalin imani ba a kawo aya ko hadisi ba su a wurinsu ko aya ce ko hadisi ne in ya saba wa fahimtarsu da aƙidarsu da kuma abin da suke kai to ba sa ba shi fassara irin yadda ya tabbata a kai sai sun canja shi sai sun murɗa shi sai dai ayar da hadisin ya biyo irin fahimtarsu kenan su a wurinsu ba ƙur'ani ake sawa a gaba ya zama jagora ba ba manzon Allah ake sace maragama ya faɗa a bi ba ko ya faɗa a ji ba na fata an gane kai za ka samu duk ɗan bid'a wanda ba sunna yake ba ko mun shekarar sa nawa ya tumbatsa ilimi to wata rana sai ya fito da abin da yake ɓoye a zuciyarsa shine sukar hadisin manzon Allah kun ha gane ba domin ya rushe hadisi to haga ya rushe maka duk sunna saboda sunna ba ta tabbatuwa ka santa ka yaki da sai ka san hadisan manzon Allah to sai da kore maka su sai ture maka su sai raba ka da su to me za ka kama sai ka zo ka kama bayani amma bayani ka gamsu na hankali ya za ka kasa da tafan na bidiya za ka samu za ka karanta kamar shafi goma ko ashirin babu aya ko ɗaya ko babu hadisi guda ce kawai jawabi ne na falsafanci na ilimin mantik ilimin kalam ake ce masa kawai iya zance iya zarar zance da kuma murɗa zancen ya biyo ra'ayinsu shi kuma duk zance idan ba aya ko hadisi bane ai dai ka samu yana da manufa ne guda biyu ko ma'anoni guda biyu akwai ma'anar da a zahiri kowa take ɗauka kai tsaye da kuma ma'anar da a ɓoye take sai wanda ya faɗe ta ne ya san me yake nufi shi ba wata ta zahiri yake faɗa ba yake nufi ba wacce take ɓoye a ran sai ke so ya faɗa misali ko an zaka samu akwai wanda za su shahara da zance irin wannan sai ka wata magana ka ga jiyo malam mutane zai jigita ku misali an kun hawo mota za ku yi bulaguro kaga a dabi'a irin ta waɗanda suke su suna ganin almadirai ne amma ba su da ilimin hadisan manzon Allah sai ka ji an ce to jama'a karanta farki da nasu za su kima lafiya ba ka ke ba jama'a karanta kul huwallahu Allah kai mu lafiya tare da cewa fa a sunnar manzon Allah ba haka za a yi ba akwai da manzo Allah ya koyar in ka hau mota ko abin hawa ka karanta kai kaɗai ba za ka sa wani yayi ba shi ma yayi kai ma kai haka manzo Allah yake yi to amma haka an ci ai wannan to saboda me zai ci ai wannan saboda shi almajiri ne yana magana ne akan Qur'ani da kuma malami kuma koyan addini to sai hukumancin ne ilimin kalam din sai ka ji ce jama'a mu yi addu'a Allah ya sa mutan nan ta faɗi haka me za ku ce a lokacin da kowa yake addu'a Allah sa mai a sauka lafiya shi kuma sai ce Allah ya ka da motar nan kaga duk a motar kowa zai Allah waje da shi kuma zai musu mummunan fahimta sai kun gama rudewa sai ce kowa ya samu tashi su haka ne ilmul kalam ya samu tashi su ya wani shi wani masa ta faɗi farahin ta ya sauka ta yi arha ka gane kowa ya samu tashi su ya amma da ya ce ta faɗi kowa mai da tuno a ransa a yi hatsari kuma haka bane to duk ilmul kalam ire-iren waɗannan maganganun ne za ka sai wanda ya faɗa ne zai faɗa ganar da kai ne manufarsa kuma ne abin ko to ya sa shi malamai suka ce na sunna shi ilmul mantik ilimi ne marar amfani wanda mai ilimi ɗalibin ilimi bai kamata ya koye shi za ka da shi sai sai ku yi awa biyar kuna musu da shi dama shi ya yi jigo yi magana ce akin sa duniya sai ku yi awa biyar kuna ta musu da shi shi har kirkirar na shugaban ku ba daban-daban daban ma amma da cewa yi jama'a mu yi addu'a Allah sauke mu lafiya akwai mai masa musu akwai mai cewa a sha to shine ilmul kalam sai su kawo wani abu ai ta surutu ai ta magana ai ta magana duk a bata muku lokaci an raba ka da ayar Qur'ani an raba ka da hadisin manzon Allah shi kuma Qur'ani daga an faɗa aya kowa ya gane kowa ya san aya ce kowa ya sallama ko da bai fahimci abin ba zai haƙuri ya bar magana maganar Allah ce daga an ce hadisi duk musulmi mai san annabi zai bar magana saboda sun maganar manzon Allah ce kuna ganewa haka ba za a yi musu da shi ba kenan to su ba haka suke a dubuwan su wace idan kana so ka tsaya akan sunna to ka kiyayi al-ilmul kalam masu ilmul kalam wa sahabul kalami wal jidal ka kiyayi masu yi musu addini masu jidal jayayya a kawo wani abu daya ai ta tece ku ce ko baka ji abin da wancan malamin dan Abuja faɗa ba farkon azumin nan ake ta magana har aka gama azumin aka maganar ake to haka shine ilmul jidal ke ka kawo abin da ka saba wa duk mutane mafiya yawan su a madadin ka karantar da al'umma a fahimci abu a ci gaba da tafiya a ilimi na addini ko rabin tokali ba a da shi to kai ta kara mutane ana tafiya a sai ka wani abu ai ta ce ce ku ce ai ta kul to har wannan shine jidal ka kauda mutane daga karantarwar Qur'ani da hadisi ka mai da su kuma layin musu da ce ce ku ce kuna ganewa yasa dan kana zuwa wa'azi na yan bid'a sai ga an karanta aya guda biyar ko goma ya fassara amma da ka tashi a karatun duk wanda ya zo karatun in ka tambaye shi me ya fahimta ayu goma nan saƙon Allah da yake ciki ba shi yake magana akai ba shi ne mai karantarwa kawai sai ta baku labaru da waɗansu abubuwa sai ga gaba ɗayan ta shiga a matsayin a matsayin kawai labari aka ji na wani abu ko na ashi tausayi ko na mamaki haka za ka ta kullum kawai amma ka ji aya tana ma taji ka fahimci aya me ake nufi da aya kaza babu a irin a karatun yan bid'a ba za ka samu ba ka za ka samu malamin sunna sai karanta aya ɗaya a wuni guda na tafsiri har a tashi ba a gama aya kwaye ba ka gane saboda fitar maka da ma'anoninta ana fitowa da hukunta a cikin ta kuma shi ne maganar Qur'ani da ana akwai abin da ake cewa at-tadabbur cikin Qur'ani ma'ana ka karanta ko aya ɗaya ne ka tsaya yake tadabburin wannan aya kamar sabai suke cewa mu muna koyon Qur'ani a gun manzon Allah aya biyu ko uku sai mun haddace ta sai mun san tafsirin ta sai kuma mun yi aiki da umarin da yake cikin ta hannun da yake ciki kuma sai mun hannu ko kana mu ji a ƙara mana wata aya ta gaba kaga shine ilimi yayi to haga su duk aka samu yan bid'a sai dai aka maka abu na jidali ko na ilmul kalam falsafancin magana kawai duk a gigita kwalwarka amma da kike kuma rasa ma inda aka sa gaba ba kuma fahimci ma me ake nufi ba saboda ta ka ji manyan malam baharul ilm ni da kawai ko ba baharul ilm bane ƙarya ne baharul rudu ne kawai saboda ba ilimi ya faɗa ba ai yanzu na so na tsamaka kawai mun shiga mota Allah ya sa mutanen ta faɗi to wannan ilimi na koya ma ai na koya ma da dali ne ai in zan yi bayani akan ne dependent me na faɗa ran bata maka lokaci amma daga wani to Allah su yi mu lafiya kowa class ya ji daɗi sai ce amin amin kuna ganewa to sai ka nisanci masu irin waɗannan maganganu yace wal mira da kuma musu a addini duk inda ake musun addini to imanin mutum raguwa yake dan musulunci ba an yi dan a rika musu ba kawai idan ka fahimci abu ka yi aiki da shi in baka fahimta ba ka tambayi wanda ya fi ma bayani amma ka ce gabar shi ya ce yamma ka ba ka juna ba ai za ta shi na karshe barambar kai ka tafi da ra'ayinka can shi ya fahimta shi kenan to kulla ka za ta gaba da tafiya kenan shine almira sai musulunci ya hana yin musu a cikin addini ko da kana da gaskiya musu ba abun burgewa ba in ka faɗa ba da ba sai ka yi shiru ka bar magana daga kawai wata rana ta mutane amfani kai da ka faɗi gaskiya ka yi shiru yasa ka hana yawan surutu ba daga cikin waɗanda manzala ya bayani akan cewa Allah ya tsane su a cikin mutane sun fi kowa mummunan masaukiyar tashin kiyama su ne masu yawan surutu as-sarsaruna masu yawan surutu in ana guri su ne kullum zaka ji magana su ya ya ya ya ya ya babu alheri a cikin surutu na fata an gane yace wal qiyas haka nan ka nisanci qiyasi a addini qiyasi shine sai ka fahimci wata aya ko wani hadisi kace tunda wannan ta magana kan kaza to ai kenan kaza ma zai zama kaza so kai ta hada abubuwar walwarka shine kiyasi ina fata an gane ba a shigowa layin kiyasi sai an rasa aya ko hadisi kwata kwata da take magana akan wannan abu to sai a karanto wata ayar daban ko wani hadisin daban da yayi magana a cikin irin wannan abu sai a ba shi hukunci irin na wancan misali Allah ya tabbatar mana cewa ya haramta cin mushi ya haramta jinin da yake ba mai guda ba mai a yanka din baka tare jinin ka busar ka ci da sauran irin su ko da masala ce famani durra ghaira bagin wala adil fala isma alayko duk wanda ya shiga cikin damuwar zai mutu babu wani abu in ba ya mushen ya ci ba babu laifi ya ci to sai ka gano mutum yana kwanta ba lafiya an je an auna fesibin sa yayi lo jinin sa ya kusa karewa zai iya mutuwa to za a kara mar jini za mu transfusion na blood dole a kara mar jini to yaya za a yi asalin jini da saida shi da wa'insa duka haram na musulunci amma yanzu ya za a yi dole a ciciran wannan sai a je a nemo wani sai ya ba da nashi a asalin abin kyauta kamata ba don ba na saida ba ne saboda Allah ne ya ba shi cetar rai zai da shi ina ba ta an gane sai ya bayar kyauta sai a ba da ɗan uwan shi sai ya rayu Allah sa da farin shi bai kare ba ko haka to irin wannan sai ka je wancan abin da ya sa aka halatta mutum ya tumo idan kada ya mutu shi zai halatta a ƙara mutum jini idan zai mutu ba jinin sa ya lo na fata kuna ganewa amma ba irin waɗannan gurin ba me zaka nuna kiyasi kullum kuma kai a kiyasi kiyasi kiyasi a nemo nasi shine hadisi ko aya kai tsaye in babu su ne ake nemo kiyasi daga baya amma su irin waɗannan ba ruwan su dama da nassin ma kawai su kiyasi kullum ake tafiya kiyasi kiyasi kiyasi ga duk labarin addinin su ya kare akan mafarki da tatsuniya da sharholiya to kaga wannan ba addini bane ke yace wal munazara ko a zo a yace fadi fadin fada me yake cewa da Hausa muqabala kenan ko munazara muqabala duk malamin suna san hanin muqabala shi zaka malamin sunna in yi tun ba bayan muqabala sai da ku mubahala da shi kawai ya faɗa abu da dalilai ka ce ba haka bane wai ka zo ka zauna ka tattauna shi a sai dai tunda kai kai da to zauna ni ma in zauna ni tsinuwa idan ni akan gaskiya nake ko kuma abin da na faɗa in ba gaskiya bane sai dawo kansa tsinuwa kai ma ka faɗa ina mubahala to haka ba za su yadda ba daga na ba haka za zai wuce ai ko to shikenan amma kuma wannan mukabala ku yi awa biyu kuna ta magana daya kuma ta sa karshe kowa ta faka ra'ayin nan na ɗazu da mai amfanin sa to shine yace fi dini addini yace fa in ko fa inna istima'aka bihim idan kana sauraron masu ilmul kalam kana yawan zama a cikin su da masu musu da masu kiyasi da masu irin munazara din a ce su kake yawan saurare a cikin malamai wanda komai zai ce maka alal misali to za ga duk karatun da yake kasa da mutane to ce maka alal misali an ce wani malami daga cikin irin malaman bid'a nan da yake so ya kare wai an ce a cikin jawahirul ma'ani an rubuta karara cewa karanta salatul fati kafa daya ladansa wai ya fi qur'ani so dubu shida sai ka faɗa masa to wannan menene abun mamaki ai wannan ba ya fi qur'ani ba in ji shi malam fa sai ce ba fi shi qur'ani ake ba yanzu misali ga ruwa ka cika duro daya kaga ruwa abu ne mai daraja dan adam zai sha dan adam zai rayu za a yi na sallah za a yi ibada za a yi kaza kaza kaza kaza haka ne aka ce masa eh to sai ka samu kuma turare sashe daya haka sashe dan nan karamin kwalba ne ai sai ka zuba a ruwa na duro daya yanzu ka ɗebo ruwan me zaka ji ƙanyen turare zaka ji sai suka buɗe Allahu akbar baharul ilmi kawai kife su haka kawai ya kife su to da da sai su ana musu tambaya zaka so kai baka gane ba yanzu yana nufin kenan tiraren ya fi ruwan daraja kenan tiraren ke sa tulfaci ruwan shine qur'ani to yana nufin haka haka ne faɗa ka ya kafirta yi kamar su ba musu tambaya irin haka sai dai a gyada kai kaman kawai su ba a hida ce na'am ka dindina musu ya mola ya sayyid wannan shi ne ake ce ilmul kalam sai ta baka misali ba aya ba hadisi kawai kitabun ra'asi shi kuma malaman sunna ba sa irin wannan misali in misali ma da haka maka hadisin manzon Allah ko ayar Qur'ani shikenan sai ka fahimci me Allah yake ne amma ka misali da kwakwalwa haka kullum kuma kullum kullum kullum ba ɗabiyar malaman sunna bace saboda shi yana da hujjoji a hannunsa da yawa da haka yare tafi kuje ba kansa wahala da kuɗin sa alji kuma ba shi zai ci saka sai ka yi uzuri kuɗin da to shi kenan su haka suke su bambancin malaman suna da kuma ‘yan bid'a ke. Allah tsare imani. Ya ce, idan kana saurara irin waɗannan, ya ce wa illam tuqbal ko da baka karɓi aƙidarsu ba, ko da baka yarda da abin suka faɗa ba, amma me zai faru ya ƙidahu shakku fi kalbi. Yawan jin maganganunsu zai sa maka shakka a cikin zuciyarka. Yanzu mutumin da baka misali da cewa ga turare kwalba ɗan ƙarami, ga ruwa duro ɗaya, to sai aka sa wannan turare mai karfin a cikin ruwa duro daya sai kanshin turaren yirin jayi yawan ruwan sai da idan ka taba ruwan ka da kai kanshi duk yawan sa gabaki daya to sai ta maka wannan shine misali salatul fati da kuma qur'ani haga da mutum kai balidi ne shikenan sai kai da abin da suka faɗa shikenan ya ci amanar ka halaka kuma ya halaka ka tare da kuma shi din da me yake gadara yake alfahari a duniya har da qur'anin da Allah ya bashi to me yasa tun farko ya koyi haddar me yasa bai da koyi san wancan kadai ya rike bai ga ko dai zaman da ya zama to yanzu abin da yake muku mugunta shine kar ku koyi karatun Qur'ani da ku da ƴaƴan ku da shi da ƴaƴan su gaba da rike jagorancin ku kun zama balidai idan ku saka musu hadiyan wani sira sadakar kuɗi da komai shine kawai karatun ai ko an mai da ku shashar da me ya shahara yake tinkaho har da Qur'ani har da ta ƴaƴansa kaza ma haddata jikoki kaza ma da ta me yasa ba zai ce dukkan su ba ma da sai hafizin sadul fashi ba to kaga an ci amanar al'umma ce to wannan shine ake so ilmul kalam kuma shine a buga misali wanda ba da dai ba musulunci to yawan jin irin waɗannan zai jefa ma shakku a addinin ka idan ba ka da tsantsar ilimi shi yasa wata rana wani zo gun Imam Malik zai masa magana akan wata magana shi irin waɗannan sai ya ce masa a'a ana ala yaqinin tidini yace ni ina tafi akan yaqini game da addini na zaka duk jawabin ka kabar kayanka ba na bukata ni a ina kan yaqini in kana da yaqini to kuma me zaka zama maka wani misali ma me zaka yi da shi a'a ka rike kayanka ni ina kan dadai nake jina dadai nake ba na bukatar karin komai a gurin zaka ban gurin ya kore shi a gurin zaman sa saboda haka suke su masu irin wannan abu sai ta kama ka waɗansu abubuwa duk sai kama kwakwalen su shikenan har a waya gari a ce ma ka zama Allah kai kanka kuma yi mutum ya yadda maga sa ta faɗa maka daga sami da yara ƙanana mahaukata yan giya yan taba yana cokansa shi Allah ne duk irin waɗannan maganganun ne duk irin waɗannan ne za a fara mar abu ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan har a bashi matsayin kuma har ya ji a garinsa ya gamsu kuma ya zamansa Allah tsare imanin to mutum ya nisance su kar ka zauna tare da su yace ina miki wa kafa bihi qubulan idan ku har ka shiga shakku a cikin sha'anin abin da suka faɗa to shi kenan ka jira abin da suka faɗa kenan kana tafiya kan daidai sai faɗa maka in su maganganun sa sai ka ji a ranka cewa anya na kan daidai ne kuwa to daga na shi kenan an sallame ka ka shiga masifa sai ga mutum a tarihinsa yayi dariƙa yayi shi'a ya yi izala jos ya yi ta kaduna ya duk ta wata ƙungiya shi sai da ya shiga kaga wannan ai ba ba cikakken mutum bane kaga ba da yaki ne addinin sa kenan to in aka samu wata ma nan gaba zai ƙara shi saboda ba shi da tabbaci akan addinin sa to shine sharin irin waɗannan abubuwa Allah ka tsare imani yace fatahalak kana karban abin da suke kai kuwa shikenan ka halaka yace wa ma kana zandaqa qattul ba a samu tarihin zindiƙanci ba zindiƙanci shine wata aƙida da take dab da kafirci kafirci da yanzu misali kaman faira da ake faɗa da haƙiƙa ai zindiƙanci har kafirci mutum ya rika ji a ranhi cewa shi sallah ba wajibi bace a gurin sa azumi zakka ba haka ake nufi ba su a gurin su idan aka ce sallah shine kai salati me hujjar ku suka ce ai Allah ya ce خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم saboda haka ka musu addu'a saboda ka sasu abun sallah ne addu'a to su shine sallah ita da safe addu'a shafa hikir ba azhar ba la asr har 24 hours shi kullun haka yake rayuwar sa ba zai yi ba sai sai qur'ani ne ma ya faɗa zakafa sai ana nufin zakatun nafs sadaka ke zuciya su shine zakka a gurin su duk wani abu da suna addini su suna da manufarsu da fasararsu daban ba ta manzon Allah ba yasa ga baya sallah baya azumi ba zai komai wani ibada kuma yana kan zahiri ne wace a hakan wai akan zahiri ne su suna da tafani akan dade kai ne kake shan wahala wai kai ne awamun nas za ka yi sallah wa ce kai sallah ka ce maka waya ce kai sallah waye ce ma kai sallah haka zai gaya maka yace baka ji ma Qur'ani ya faɗa bane cewa ne ita sallah kana almamina kitaban mawquta ai wani abu ne da aka fi wanda ta musulman farko tan ai ta wuce ba da kake ba musabai ya ke nufi sai ba da kake ba kuma sai huɗa samari shi kuma matakin kace masa ba za a yi sallah ba babu azumi free of zina free shan kayan maye duk ba zanubi bane me zai hana shiga ko saboda dama musulunci a gaba daya takalif ne musulunci daura nauyi ne kana zaman ka kana bacci sai a kiran sallah sai ka bude mayafi ka fito ko da sunyi ne kyalwa ka tafi masallaci saboda kana bin Allah da manzansa to ya ka ce maka a ba sai kai ba kaga mutum yayi baccin sa azumi ga rana ga waye haka za ka duk kama kar ga abinci ne kyau amma saboda tsoron Allah ba za ka ci abincin ba ka bayar da shi zai baci kai wuni da wannan azumin kana kwanci din da ka samu ka kwanta lagab saboda babu ruwa a jikinka amma kuma gobe da hana kai ba saboda me kana son Allah sai ka ce maka to ba shi bane azumi amma da ke nufi azumi shine maganar nanan Maryama ko fakuli washrabi wa qarri aina fa in ma taryanna min al-bashari an faquli inni nazartu lirahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya saboda ka karkai magana shi ne azumi saboda ka sai shuru ya riƙe wani katon tarbi mai wani ƙwallon goruba yana ja baya magana wai shi azumi kaga ya ta amanar kansa ya kuma halaka waɗanda ya koyar da su to duka wannan shine jidal shine ilmul kalam shine kuma zindiƙanci to wannan abin bai fito ba a tarihin musulunci sai da aka samu mai kungiyoyi batattu irin su jahiliya mu'tazila kawari suka fara bayyana tukun wannan abin ya fara fita Mamman Allah ya bar al'umma akan daidai akan sunnar manzon Allah sahabban sannan guda hudu sun bar al'umma akan daidai an fara samun furfushin waɗannan sun fara bullowa kawai su ya fara bullowa a zamanin kalifansa da na Usman tukunna Aliyu aka ta fama da su shikenan suka shigar da bala'i cikin duniya har yau kuma ake fama da shi yanzu suna nan ko ina ka ji akwai su yanzu jahiliya ba sa sallah su ne yan fara su ne yan tafi ne su ne ba sa sallah ba ruwansu da sallah sallar me zai ma ba ruwan shi da kai kuma haka ita ce farkon abu na musulunci ba kalmar shahada ita kuma take daure imanin mutum zai iya yi duk wani abu na addini in har sallah ta kama jikinsa amma duk wanda bai ba sallah muhimmanci ba duk abin addini ba zai iya ko to Allah tsare imani to shine malaki cewa wala bid'atun ba samu yaduwar bid'a ba wala hawa ba samu yaduwar san zuciya ba wala dalalatun ko yaduwar harka ta bata akan addini illa min al-kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas sai ta hanyar malaman ilmul kalam da malaman jidali shine jayayya duk wani abu na addini sun canja shi a ce maka sallah tana nufin addu'a ake nufi a ce zakka na nufin zakatun nafs ake nufi a ce haji sai maka a ana nufin ka kaurace duk abin da Allah baya so shi ake nufi kaga to ai an shiga masifa to daga nan kuma in har ba za ka yi sallah ba ba ka bata muhimmanci ba duk wani aikin ashe ba zai maka wahala ne ba yasa Allah yake cewa ita sallah in dai ka iya ta da ilimi kuma kana yin ta akan karantar manzon Allah to tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana mutum yin alfata da munkari sai sa da wani yazo daga cikin zamanin tantan yace wata mata na musifar ta kaman ya mutu yace kawai shi gaskiya ɗaya ce nawa zai ba ta yi lalata da ita kawai shi san ta yake ba aure ba Allah sa matar mai ilimi ta ce wannan ayabu ne mai me ne kashe kuɗi abu ɗaya zaka mu yace me tace ina so kaman alƙawari guda ɗaya in ka tuka shi to ka zo ka free of charge yace menene nawa ne tace ba kuɗi bane ka san masallacin wuri kaza ko yace eh ta to ka je masallacin kai alƙawari salloli guda biyar gaba ɗayansu ka samu sahun gaba da ikama duk da kai na kwana biyar in ka gama cika ka zo ka samu to dake mutane ne masu su al'adar su akwai alƙawari ita shiken ya tafi aka gama kwana biyar kawai shuru wata ran kawai suka ga mutu ce ya ina ta neman ka yace subhanallah me faru alƙawarin mai ce Allah wala ma'azallah ko Allah ya tsare ni wala haula wala quwwata ai haba to shikin saboda Allah ya zike mar imanin sa saboda ya dawwama akan sallah kuma ya ce bisa ilimi yana bin mutane suka iya sallah ya kwatanta bin su sosai sai Allah ya yi masa wannan tunanin alfashan ma zuciyarsa wannan kuma kan sallah abu ne mai sauki zaka duk wanda rike sallah ga duk wani abu aikin ashama shi baya ma tuno shi balle ma yayi shi Allah ka tsare imani yara ga da azumi ake samun tantigariyar ɗan iska ya zo yin su saboda ne duk sallar duniya guda biyar yana a cikin jami'i in azumi ya zo sallar ta farko ta tsada ma ta asubara ga masallaci dankam to wannan imanin sai ga Allah cire masa duk sha'awar badalar ma baya yi wani aka fara azumi ba shi ba zuwa ba alaka da ɗan iskansa sai ran sallah ko waya wasu ba za su yi juna ba wani kuma daga nan sai kaga daga nan ma Allah ta muke shi ta fuga baki da duk ana samu Allah ka tsare imani yace wahiya abwabul bid'a to duka wannan abu guda hudun ilmul kalam wal jidal wal mira wal qiyas dukkan su kofofi ne na bid'a suna gadarwa mutum in aka ce bid'a littafin nan fa ana nufin kawai shirka ne na fata kuna ganewa ana nufin kawai shirka kai tsaye yanzu wanda yake kan aqidar eh faila kuma yake dinki a kanta da iliminta a ga mushriki ne inda ya raji aran cewa akwai wani ba Allah ba da yake da matsayi da sufuri na ubangiji ba ma haka ba shi kan sandan da yake magana shi ma ya zama Allah haka na ya zama arni ai na fata kuna ganewa ko mutumin da yake kan aqidar yan qalaqat yan tatsini haka ai kafiri ne shi ya yarda ran cewa duk wani abu sabanin yaga qur'ani haraka ne kafirci tare fa da cewa qur'anin ba ba qur'ani ke yi fa kawai na bin abin da malamin sai faɗa mana ya ki bin manzon Allah ne ki bin wani kato shi bai sani saboda yanzu ka za a ka fasara to waye koya fasara waye sai ka fasara a haka da me ka dogara kuma haka haka duk an kikin buri ne aka ji aka ci kuma dila kenan yanzu Bahaushe yace washukuki wazandaka duk hanya da suka gadarwa mutum samuwar shakku akan imaninsa da kuma zindiƙanci ya shige shi shine rika ji a ranki cewa akwai wani ba Allah ba da zai halatta akwai wani ba Allah ba da zai haramta akwai wanda zai iya bada sa'a akwai wanda zai iya bada rahin sa'a naga wani ma shi tsabar ma lalacewa ta lalacewa wai kira yake wai saboda an yi riko da bandiri yake bandiri wai shi yasa bala'i baya sauka a garin kan to ko dai ba kana yake bane din Najeriya ko garin da ake musiba kamar Kano ma a yanzu da muke magana ka je kanan angoyi ba su karba baka saka fito da wayar ko da wannan mace ka tafi akan titi baka yi sama yanzu da ake wannan magana ko ba hi bane amma kira yake wai saboda ana kada bandiri shi da ka samu wai fushin Allah baya so haka dai wannan zanjikanci ne ai kida hi ne addinin musulunci in kida ne dan me za ta takin badar dan me za a yi uhudu dan me za a yi hazab dan me za a yi kaza dan me za a yi yaƙoƙi saboda ne inda kiɗa ne kawai ha Allah ɗara imani ya ce ƙauluhu da ratta al-istiqamal al-haqi wa dalil ahli sunna qablaka hadal kalam wa sabil kalam ayamin fitna ahli dalali malaka sabun da ake nufi na daga cikin fitina ta ma'abuta bata annahum dalabu ilm al-kalam sun sanya wa mabiyansu koyan ilmul kalam shine ilimin azancin magana sai suka ba wa zance mahimmanci a addini sama da ayar Qur'ani sama da hadisan manzon Allah ko duk abin da ka faɗa ka tabbatar da shi wai a hankalce su ba magana da ka kawo aya ko hadisi bane wal jidal da koyar da mutane ga musu wa ilmul mantiq da ilmin mantiki wa ja'aluhu adillatun wal barahin suka sanya shi a wurin su shine hujja kuma shine madogara allati yatamiduna alaiha da suke dogara akanta fi aqidatihim a gurin aqidarsu idan ka zo ka ce Allah yana sama kaga na aqida ahlus sunna ko haka Allah faɗa karara a Qur'ani guri da yawa manzo Allah ya faɗa karara kuma ko da mutum bai san komai da kowa ba bai san Qur'ani ba bai san hadisi ba tsarin da Allah ya dan adam kawai ya yadda Allah a sama yake haka kawai ko ba kwaye kowa ma yadda eh shi ma kurma haka zai in zai rantse me zai maka kawai sama yanzu ma ya ce ya rantse da wanda yake sama waya sama to Allah kai kanka yanzu zaka yi addu'a har sai in bida ba kowa nuna jiwon shi ya dole mai addu'a da kuma ƙarya yake fa kuma Allah ma zaka karɓa galibi fa ci wani haka kamar zai tsofa to to me yasa yake hakan ya yadda Allah a sama yake to ba shi bane in ka ce na koyar to me yasa ba za ka yi alkafara ba ko kai tsawar mashi kai addu'ar haka dai mutum ba zai haka ba da kan zai daga hannu yana ka ga ɗaya kansa haka musamman ka gansu a maka ka gansu a harami yan bid'a kana ganin ka zaka yan bid'a sun kauce sun yi ta'addanci a addu'ar ma ha to kwata za ta yi Allah ya girma haka ai Allah marowaci ne da ba zai baka ban karo roƙe shi kawai ka bi due process shi kenan ka samu amma ka ga mutum har wani guri zaka samu mutane mai yan barna da yobi sun makale a cikin ɗakin Allah angil ne guda hudu kamar haka barin nan da nake nan baki bane arewa to akwai indaro da ruwan da yake zuba a saman ɗakin zai zuba heran sai ba su shawai gurin sauka albarka ba fa aya ba hadisi kar kalakatan haka sai kaga sun zo sai su juya dai da za a yi dan barna da yobi wanda ya sauna abu to ganki a sai indaro yake zo a ka'aba wai guri ne wai an fuka tsawon addu'a tare fa da cewa a sunna kuma a multazam shine in ka samu dama kofar ɗakin Allah tsakaninta da mukamin Ibrahim in ka samu sukuni babu cinkoso in ka tsaya a gurin ka manna jikinka a cikin ɗakin ka roƙi Allah magana ta kare multazam kenan to kuma suka ce wa ka dawo nan a ka tafi ashabu shimali sai Allah ya suna nan a zaune za ka gansa ko ƴan cuwa ma sai a bugowa daga Najeriya wallahi mun shigo ta damuwa ne kasa yin siyasa mu wadansu akwai jahili a cikin su yace babu damuwa ai muna da sauka guda dubu ɗari da muka aje kaji ƙarya ba wai saukar Qur'ani dubu ɗari to kaya ne bare ka ci aje shi kai wai sun tara sun yi sai shi kuma nan gabi ne balidi ne sai biya kuɗi sai ta to shikenan wani sauka guda dubu ɗari an mar dubu shikenan cewa cewa ta haɗu kawai suna nan a zaune wallahi idan ka je in kai ka san su kana ganin suna nan kullun suna sai tumu a zaune a san suke zama a wannan sau ba sa ma dawa su aikin su su wannan abu wai a rasa wakasi to idan Allah a rahamaniyarsa ya kaddara kadai sai a maka za a karɓi addu'ar mutane to sauran bayan Allah kuma fare da su nawa ne suke samun zuwa maka a a cikin musulmi sun kai zakir ne ma ai ba su kai ba ai zakafa yana cikin 40 ka raba ta hudu ka raba 40 ka dauki dafe ne zakafa to mutanen duniya kuma musulmi sun fi rubuta haka ai yanzu fa na maganar masu wa haƙƙin hada Najeriya gaba ɗaya fa bana legally mutum nawa ne dubu nawa kace 40 kona yau ta gaba ya fi kai dubu hamsin fa to musulmi Najeriya mutum dubu nawa ne mun fi miliyan 100 ai musulmin Najeriya mun kai miliyan 150 musulmi zalla a Najeriya to amma mutum nawa ne dubu 40 da wani abu ya su fatin haji don su kaɗai za a karɓar da su sauran bayan Allah ya za su to Allah shi ba haka yake ba wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i za da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun kan ka roki Allah in ka cancanci a karɓa ka bi hanyar manzon Allah kana addu'a Allah ya karɓa ta ke akwai abin da Allah ya faɗa ki to in ka cika wannan sharɗin ma yace wala in sa'alani la a'tahu wala in ista'adani la u'izannahu yace in mutum cika wannan shar'in wallahi Allah sai da ya rantsa fara kansa yace in ya roƙin zan ba shi abu yanzu akwai wanda zai ce ai ruwan sama ya kuma za a yi wa ma zalika ala Allah bi azizun a ba an yi ruwa da masu roƙar kasan ko ni ba Allah da tsayi ruwa akwai wala akwai ne ce ya Allah zafin ya yi Allah kamar ruwa kuma Allah zai saboda matsayin sa abun Allah ko ba a gane sifarsa shi ma yana san kanshi ba kawai dai addu'a ne da yaqini zai addu'ar kuma sai Allah karɓa masa kawai da ya ƙiri kana cikin masifa za ka mutum na fama da ransa asibiti wani ya zo duba shi kalle ba mu ruwa a kofi kamar wannan kawai bude sha kai ka ga kawar ki a tabin sa sai tofa shi kuma lalle sai tofa fa ta ya karanta dan tsar imanin sa ne abun Allah kawai Allah ka tsabu fata an gane to sha'anin Allah ba haka bane kawai ka yadda da Allah a karantarwar manzon Allah ka bi Allah a tsarin da Allah ya karantar sai Allah ya da kai sai Allah karɓe ka da ka roki Allah tsari sai tsare ka wallahi akwai wanda yace Allah Allah dauke kaza shikenan dauke an yi da yawa kuma akwai su yawa kuma za a ci gaba da har illa masha Allah shi yasa akwai wanda in ka bata masa rai kai ka bata masa rai to ka gaba da fushin Allah saboda shi masoyin Allah ne Allah yana san shi kuma baka san shi ba ga danja ko yasa ka iya zama da mutane ka iya magana mai kyau wallahi wani ki bata masa rai ki bata game da kai ko bai maka addu'a ba to za ka gaba da dandagun ubangiji saboda matsayin sa abun Allah yana so kuma zaka samu galibi sai da siffar yafiya ko ran shi ya bata ne zai bace ya Allah duk wanda a yau din ne ya ta haƙina da sani ko ba da sani ba Allah ka yafe ma kaga raba ka da bala'i amma baka bayi akwai matsala akwai matsala sosai Allah tsare imani yake cewa to sai suka sanya su a gurin su su ilmul kalam da magana ta kwakwalwa da jayayya su shine wai madogara a cikin aqida su yace wa tarakul kitaba wa sunna suka yi watsi da qur'ani da hadisi ba ruwan su da qur'ani da hadisi sai ga an samu yanzu kana kanta tauhidi a layin yan bid'a ba layin sunna ba littafi mafi kankanta kamar wannan za ka ga gaba ɗaya a cikin littafin ba za ka samu aya ta qur'ani guda biyu ko uku ba bare kuma hadisi kawai magana ake ta yi to in ba kaza ba ai da kaza dan shi Allah shi ko a ta maka bayani kai ka kasa magana da ake akwai na tare da kanta da ayyukan sa Islam da can can sunan littafin wai Ummul Barahim wani littafin tauhidi wallahi gaba daya nakatun ba za ka gane da ake saboda ba aya bace ba hadisi bane amma daukar kitabut tauhid kana buɗe ka ce kitabut tauhid saka dace wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kaza kaza kaza kaza wa qawluhu ta'ala وما خلقت الجن والانس الا هكذا تمام magana qur'ani ne hadisi ne shi abin da ya faɗa ra'ayinsa shi ne take kitabu tauhid shi ne kai ra'ayinsa da ya faɗa amma duk abin da yake cikin littafin qur'ani ne hadisi ba magana su faɗa shi to wannan hina littafin addini kuma zaka da daɗi in kana karantawa amma anta a ta maka magana ka rasa ma gane ne zaka ka samu wanda ya islam ka ji littafin madata ta ba shi mugun wahala tauhidi saboda ba aya bane ba hadisi bane ba ganganu ne kai a ciki Allah ɗari imanin yace to su abun su kenan ko sun bar Qur'ani da hadisi li annahuma saboda suka ce wai Qur'ani da hadisi la yafidal yaqina indahu wai Qur'ani da hadisi baya saka a sami yaqini in ji su fa ko saboda ka sai amma bayani na kwakwalwa dan ka gane ko za su maka duk abu ne sa'awa hankali to ba addini bane sai a ce musu a kun yi kuskure shi addini dole hankali ya bi addini ba wai addini ya bi hankali ba za a zo kan wata matsala hankali bai gane ba amma tunda wanda halitta hankali ne ya faɗe ta dole a sallama ko ire iren su ne ya zo cikin mutane yana karanta da su a cikin aji yace su a gurin su ba a yadda akwai wani abu wanda yake abun sananne ne kuma akwai shi dole sai an samu cewa ko an taɓa ganin shi ko an taɓa taɓa shi ko an san ƙanshinsa ko an san sanyinsa ko ɗuminsa ko an san motsinsa a kunne idan duk wani abu da babu bai haɗa waɗannan ɗaya daga cikin abu guda biyar ɗinnan bane to wani abin babu shi hakke ce musu yana so nuna musu cewa babu Allah sai ce ka taɓa ganin Allah sai ka ce baka taɓa ganin shi ba to bare ka san kalarsa ko baka taɓa ganin shi ba to ka taɓa jin ruguginsa motsinsa a kunnenka da kake jin ƙara ko sauti ko kaza ka ce a baka taɓa ji ba to ka taɓa ji a fatarka sanyi ko zafi ko dumi ko kaza ko kaza kace baka taba ji ba dan sa fa a baki ya yake to la ban sani ba to to babu kenan haka zai ce maka su babu kenan ta mallan kai kuskure in dai haka ne to ai akwai abu jiwa wanda su ma haka suna da wannan abu guda biyar bai tabbata akan su ba kuma kai da kana da su kamar ne a ce kamar hankalinka yanzu kana da hankali sai ina da hankali to to hankalinka fari ne ko baki ka taba ganin shi dogo ne ko gajere hankali haka shine ido zai gani ko yace a bai sani ba to shikenan hankalinka mai sanyi ne ko mai zafi ne ko mai laushi ne ko mai kaushi ne mai tauri yace a bai sani ba to dandanan sa a baki daci ko bauri ko wari ko kaza babu to a hancin kafa kan shi ne ko wari ko doyi ko hamami ko ya koya ne yace babu ya magana naki mata kullu ai yanzu babu ma maganar shi ai to don haka ne kai ma hukunci ne ta yana da hankali to yanzu ka kasa tabbatarwa hankalinka ka faɗi ɗaya daga cikin abin da ka faɗa cewa sai da shi ake gane samuwar abu kuma kai da kana da hankali kuma sai Allah ne ka ce babu shi kuma don babu wannan abu guda da tabbatar da shi kawai yanzu kai mahaukaci ne idan kai furubin kana da hankali ka kawo wannan abu guda biyar tabbatar da hankalinka to sai mai yadda da magana ka cewa da ka ce ba Allah haka yanzu ya shek kai mahaukaci ne to haka haka shine tafiya to su haka suke tafi da agun su duk abin da hankali bai tabbatar ba to su agun su ba addini bane sayyidina ali yake cewa inda addini ra'ayi ne idan za a yi cemama ko za a yi abin nan shafa akan safa ka yi alwala da safe ka saka safarka da takalmin ka tafi sai wani abu ya zo za a yi sallar azhar ana tsananin sanyi ko kana halin bulaguro daga cewa an baka dama a sunna in ka zo alwala ka wanke ko ina tsara kafa ko ko ka shafa kafafuwanka ka shafa saman kafar kawai da ruwa hannun ka shikenan lokacin tayi wani yana ida ahli sunna ita to da ra'ayi ne ba addini ba da inda kamata a shafa shine kasan kasan kafar ba saman ta ba to amma mun zan Allah sama ya shafa da haka anan ko hankalinka ya gane ko bai gane ba safi saman ka zaman ka lafiya haka shafa akan takalmi kai soja ne ko dan sanda ko jami'in tsaro ai ba ta takalmi a wannan harkar ko to kuma za a yi sallah da lokacin sallah yayi zaka samu damar yin sallah ko ka samu samun takalminka inda ya da ba ka saka da alwala ta ce ya halatta ai to ga inda shi ma ra'ayi ne a kasan za a shafa amma ba haka bane saman za a shafa inda ba ra'ayi bane za a samu bin manzon Allah za sai ka ajiye ra'ayinka ka ajiye hankalinka sai ka bi abin da manzon Allah ya koyar sai Allah karɓa ya baka lada shi ke na fata an gane to wannan shine to su agun su babu wannan su dole sai hankali tabbatar da abu suke amfani da shi in hankali bai tabbatar ba sai su watsar da abu ba su amfani shi ba shi yasa kai suka rika shiga bulin jutuwa suka rika shiga matsaloli iri daban-daban Allah ka tsare imani yace wa tarakul kitaba wa sunna li'annahum la yaqina indahum rasul rasul mantiqi wa ilmul kalam indahum adillatun yaqiniyatun wa barahinun qati'atun su a gurin su hujja ta hankali da hujja ta ilmul kalam su shine hujja shine madogaro na yanke magana ba magana Qur'ani suke ba ba magana hadisi ba shine aka samu wani malami da ya je kasar Basra sai ya ce a taro masa duk wasu ɗaliban ilimi yana da hujjoji guda ɗari akan cewa yanzu ya gano lalle Allah yana sama akwai hujjoji zaka daga samu tun mata da tijuwa tana zaune daga sai shiri ake za a je a sha bayani abun shehin malami kace na kuke zuwa ne yau aka ce ai wani malami ne aka samu zai je mutane bayani hujjoji guda ɗari akan cewa Allah yana sama ka tsaye da ya tace kai Allah ya sauke aka ce mata ta tace tace musu ai shakku ne guda ɗari a zuciyarsa na rahin samuwar Allah shi yasa ya je nemo hujjoji ɗari akan Allah yana sama amma magana Allah sama zai shiga maka wani hujja ma ai ba an taɓa koyar da kai ba ai ko ba kai karatu ba ka san kawai Allah yana sama haka kawai Allah ya yi ka ɗabi'ar ka ce haka ina ba ta gane tace wannan ya ku tafi kawai wannan ilimin ba ya an je bala ba na su ilimi kuma gaskiya ta faɗa shi da gaskiya magana yace yana da shakku ne su guda ɗari akan bai yadda Allah yana sama ba shi yasa ta shan wahala shekara aru a waje nemo hujjoji ɗari dan ya kare hukuncin ɗari da yake da shi amma ka daga haifarka kawai ka san Allah yana sama shi kenan kuma ka huta da ka zo ka fara karatu kuma ka ce gashi Allah sai ar-rahman al-arshi tawa na al-arshi yake a sama shi kenan kawai magana ta kare ko yace wa yaj'alunaha barahin wa adilla suka maida hujja ta ilmul muntaq da ilmul kalam su shine hujja shine madogara a gurin su wala ya'tinu ala kitabi wa sunna ba sa dogaro da kitabi wa sunna hilal qur'ani da hadisi li ala kitabi wa sunna ko bi za'amihi la yafidan li yaqina suka ce su a gurin su qur'ani da hadisi wai baya yau mutane jawabi ne yaqini akan abubuwan addini su sai dai a maka falsafanci a baka tarihi shine maganar wancan malamin da yake so tabbatar da cewa Salatul Fati ta fi Qur'ani sau dubu shida lada sai ka muku magana akan turare da kuma ruwa haka na hauka ce hauka ce haka hauka ce kuma madani kuma suka yadda suka takabbara an fidda musu dalilai wanda ko dan firamaren addini zai zai iya rushe kan cikin minti da domin dai muka magana kwaya ɗaya ce a karka mun dogon bayani ka tabbatar mun yanzu kana nufin turare shi ne satul faci ƙur'ani shi ne matsayin ruwa haka ke nufi ya ce maka e to kenan turare ya fi ruwa satul faci ta fi ƙur'ani haka da ka ce e hikin Allah kiyaye ya ce wa amma hadhihi al-qawa'id ya ga ƙura ne wannan yace wa madil qawaidu allako fahiya tufidul yaqina indahum suka ce su a gurin su da jidalin da ilmin mantiq ilmin bayani falsafanci da zalakar zance su shi yake bada yaqini a gurin su kamar wancan mai ilimin cewa ya ce maka kun shiga mutace maka Allah sa mutanen ta fadi kowa ta kansa haka yake a gurin sa shi yayi abin da yake mai ya fito muku da magana tare da cewa kuma abin da yake wauta ce shirme ne rudani ne kawai ina fata an gane saboda duk masu hankali da gunda suke rayuwa daga an faɗa ba za su gane da yake nufi ba sai koya mata tukun daga bani muku bayani tukun kuma mai gamsuwa ya gamsu Allah sauri yace wa yusammunaha albarahina suna kiran ilmul kalam da ilmul jidal a matsayin wai su ne albarahi ma'ana madogara hujja ta dogara a kai ya saka littafin mai suna ummul barahil wai shi littafin uwar uwar hujjoji madogara ne ma akan cewa ya su maka bayani akan Allah da siffarsa ba za a ce Allah yana sama ba ba za a ce yana ƙasa ba ba za a ce sama ko wannan kawai shiru ko zaka samu suna ta bakan su wahala kawai gaba ɗaya ba a cewa yana sama ba a masa guri ba a cewa yana ƙasa ba to wannan din me kana magana kenan baka da akwai Allah ba ke kuma daga nan ka shiga cikin masifa kawai amma duk musulmi duk mai hankali kawai ya san ba ma musulmi ba ko arne ya san Allah yana sama ko ma waye haka Allah ya netan da Allah gina dan adam ya da kawai Allah yana sama kama ga ya saka maka wani abu samu kokarin su raba ka da asalin abin da yake addini ne dan su tura ka kallon da ba na dade ba ko yace wa qawluhu ko lokaci ai to za tsaya nan to shi ke to haka abin da yake nuna maka dai idan kana so ka samu kubuta ka kuma tabbata akan sunna to ka tashi ka nemi ilimi na hadisan manzon Allah kuma a gurin malaman sunna in ba haka ba za ka je ka yi bi babu Allah ka tsare imanin Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi